الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى جوة جماد الثانية هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umayr da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin iziya na babban malami abul hassan ashazili rahimahullah inda muke bibiyar sharhin da Malam Dr. Muhammad Mansur Sokoto ya yi mai suna Fatuhu Rabbil Bariya. Wannan kuma shine darasi na arba'in da bakwai a cikin wannan littafi. Darasi na arba'in da shida mun karanta shuruɗu sihati salatil wato shuruɗu sihati salatil mamu wato sharaɗan ingancin sallar mamu inda malam ya kawo abubuwa guda biyar akwai alikitida wato koyi wanda mun tattauna game da wannan matsala sannan na biyu ya ce kada mai farilla ya koyi da mai nafila na uku ya ce ya zama sallolinsu sun haɗu idan azahar ce to zai zama da mamu da liman azahar din za su sannan na hudu ya ce su haɗu a wajen ada'i ko ƙaba'i imma dai da liman da mamu su zama to ada'i za su ko kuma ƙaba'i za su wannan duk mun tattauna mai malamai suka ce game da wannan sannan na biyar shine al-mutaba'a bil ihram wa salam wato bin liman a wajen kabbara harama da kuma sallama idan mutum ya zama ya riga liman ɗaya daga cikin wannan ne hukuncin sallah ko suka yi tare da sauran ainihin wato abubuwan da suka shafi ayyukan sallah duk mun tattauna mun ji mai malamai suka ce akan haka da a kai sai za mu shiga sabon fasali inda malam ya ce fakulun fi masailin fi masaili al-imama fi masailin fil imama wato fi masailin fil imama a cikin wasu matsaloli fil imama haka ya rubuta fasulun fi masaila ko fi masaili fasulun fi masailin fil imama fasalin da zai yi bayanin wasu matsaloli game da abin da ya shafi limanci a nan malam zai tattauna ne game da mawukiful ma'mum min al-imam min al-imam mawukiful ma'mumi min al-imam a ina ma mu zai tsaya idan yana bin liman alal musalli al-afdalu an yakifa ar-rajulu al-wahidu an yamin al-imam abin da yafi shine mamu mutum daya ya tsaya a daman liman walisnani idan kuma mutun mutum biyu ne fasa'idan ko sama da mutum biyu khalfahu su kuma su tsaya a bayan liman warada fi hadha min as-sunan as-sabitati ma yali wato akwai sunnoni tabbatattu waɗanda suka zo game da wannan matsala ma yali gashi kamar abin da zai biyo baya na farko hadithu ibn abbas radiyallahu anhu حديث عبد الله بن عباس الله يكرمه مسيدا قال يتي صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ya ce a wani dare na yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qumtu an yasarihi to tunda annabi shi kadai yake sallah na zo zan bi shi sai na tsaya a hagu da shi fa aqada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ra'asi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama kaina min wara'i ta baya bayana faj'alani an yaminihi sai ya dawo da ni damansa wannan kaga maganar malam mamu mutum ɗaya ya tsaya a daman liman wannan shine abin da ya bi to in mamu ya tsaya a hagun din liman suka yi sallah haka ta yi ko ba ta yi ba shi mamu din an ce ya tsaya a daman liman tun da su su biyu ne daga shi sai liman maimakon ya tsaya a daman liman sai ya tsaya a hagun din liman ko kuma ya zamanto da ufa ɗalibu wal mazlum shi kansa limamin bai san ina ya kamata mai zon sai tsaya ba da haka sai tsaya a hagu da shi kawai suka sallarsa a haka sallarsa ta yi ko mace ba na ta yi kai tsaye ba wata magana ta yi za mu tattauna ta a can gaba insha Allah malam zai kawo ta an gane ko to kaga anan dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gyara wa abdullahi dan abbas gurin da ya kamata ya tsaya a matsayinsa na mamu shi kadai wanda zai bi liman wannan hadisin imam al-bukhari ya ruwaito shi hadisi na 726 imam muslim hadisi na 763 wa an anas radiyallahu anhu qala صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ya ce, Salla Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi salla, fa qumtu wa yatimun khalfahu sai na tsaya da ni da wani maraya a bayan annabi sallallahu Alaihi wasallam. Wa ummu Sulaimin, ita kuma ummu Sulaim mahaifiyata in ji Anas, khalfana ita kuma sai ta tsaya a bayanmu. Annabi sallallahu Alaihi wasallam yana gaba, Anas da shi da wani maraya suna bayan annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifiyar Anas ita kuma tana bayan su Anas an fahimta wannan hadisin shi ma Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 727 Imam Muslim hadisi na 758 hadisi na uku wa an Jabir radiyallahu anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li yusalli Jabir yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe zai yi sallah faji'itu sai na zo faƙomtu ala ya tsarihi sai na tsaya a hagu da shi fa a kaba biyadi sai ya kamo hannuna fa a dara ni sai ya kewayo da ni hatta a ƙama ni an yamini ya har sai da ya tsaye da ni a dama da shi thumma ja a jabiru bin sakarin muna cikin sallah mu biyu na tsaya a hagu annabi ya dawo da ni damansa to muna cikin sallah sai kuma ga Jabir bin Sakar shi kuma ya zo fa qama an yasari Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai ya tsaya a hagu da annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka sa manzon Allah tsakiya shi Jabir bin Abdullah yana dama Jabir bin Sakara bin Sakar shi kuma yana hagu yake cewa fa akhadha bi aidina jami'an sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama hannayenmu gaba daya fada fa'ana sai tura mu hatta aqamana kalfahu har ya tsaye da mu a bayansa ya kama hannun na daman ya kama hannun nagun sai ja su suka yi baya sai suka hada baya sai suka ci gaba da sallah wannan hadisin Imam Muslim ya rubuto shi hadisi na 634 wa amma al-mar'atu amma ita mace fa mawqifuha gurin tsayuwarta in ana sallar jam'i wara rijal to tana tsayawa ne a bayan maza ga liman ga maza sannan su kuma mata su tsaya ko mace in guda ɗaya sai ta tsaya a bayan maza wala ta tsaffu ma'ahum ba za ta yi sahu ba tare da su an fahimta idan misali mamu mutum ɗaya namiji da kuma mace guda ɗaya da liman to shi mamun guda ɗaya sai su jeru tare da liman ita kuma sai ka tsaya a bayan su an fahimta da haka mace ba ta jeruwa tare da maza a sahu ɗaya li hadisi Anas as-Sadiq saboda hadisin Anas wanda ya gabata da yace sun tsaya shi da wani maraya a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifiyarsu kuma ta tsaya a bayan su walidha walidha dan haka ne fa sufufin nisa sahun mata takunu yana kasancewa hiya ahiyal akhira shine na ƙarshe iba'adan lahunna saboda nesantar da su mata anil ikhtilati birrijal gabarin cakuduwa da maza an abi hurairah radiyallahu an an karbo daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace khairu sufufir rijali awwaluha mafi alherin sahun maza na farkon wa sharruha akhiraha mafi sharrin wato wa sharruha akhiraha mafi sharrin kuma na ƙarshen wa khairu sufufin nisa mafi alherin sahun mata akhiraha na ƙarshen ko akhiruha na ƙarshen wa sharruha awwaluha mafi sharrin su kuma na farkon wanda hadisin muslim ya rawaito shi hadisi na 440 wa yustahabbu an so an yalil imama ulul ahlami wan nuha ma'abota nutsuwa da hankali su zama su ne a ba su suke bin liman daidai santan inda liman zai tsaya yake tsaye to wa'annan mutane da suke bayansa to su kasance ulul ahlami wan nuha ma'abota kimɗi ma'abota nutsuwa ma'abota hankali to su ake so daidai santan liman ba kowa bane yake zuwa ya kame gidan gaba an fahimta ba laifin aka samu ulul ahlami wan nuha mutum uku ko hudu ko biyar a daidai santan liman to daga daga wancan na ƙarshe a iya samun koma waye jonu daga nan har suke kawon nan ba amma daidai santan liman ulul ahlami wal nuha ana son mutane masu kamala masu nutsuwa su zamanto masu hankali kasance daidai santan liman kenan kaga ba za ba daidai bane a samu wani ya zo da kamamman kaya ko da wani irin aski kuma ya zo tsaya daidai santan liman babu laifi dan liman ya kore shi an fahimta ko ya kada shi sahun baya ko ya ce can haka ba zai zo yiwu ba ana liman yana waiwayo ga wani mai balato ne yake kowa ne shi ne yake bin sa baya ko kuma ya ga wani mai wani wani dan hoton dan bal ya da me zai buga bala baya gashi nan shi ne a daidai santa sai ta laga mata malam mazatan da Allah sai a duba wani a can mai kamala sai a shigo da shi an fahimta ba laifi ma aka irin ta malam isa waziri marasa hulunan duk aka ɗasu ko su hagu ko su dama ko su baya dan ba zai yi mutum ya zama yana cikin ulul ahlami kuma kullum ya kame tsawon gaba amma kullum shi ba in ya muri ba da kananan kaya kuma ba hula har baka ce da kai na jama'a likai ya akubu anil imam dan su zama suna koyan sallah kai tsaye daga liman domin duk wanda ba liman su ne limaman ka ji hikimar ulul alami su zama a baya dan su zama suna koyan style din sallar liman suna kallon gasu gashi suna ganin yanda yake tsaye yanda ya tsaya ya bala suna kallon yanda yake ruku'u su ne suke kallon yanda yake sujada zaman tahiyyarsa duk na can baya ba sa ganowa wannan ulul alamin su suke gani li ya'khudhu anil imam dan kai tsaye ba tare da wasuɗa ba su koyi sallah a aikace daga limamin an fahimta an fahimta wannan wa yunabbihuhu kuma su zamanto masu masa tambihi faɗakar da shi idza aqta in yayi kuskure sai aka samu wasu makaku sun tsaya a bayan liman ba wanda zai iya tasan liman in yayi kuskure to kaga irin wannan dubgaggo in suka zama a bayan liman duk kusur idan gurin da ya kamata ya zauna ne sai ya miƙe kuma miƙe ala su shi gom wani lokaci sai an sami ɗan ƙoƙari sai an yi sallama sai ce malam kamar shi ma da shakku malam kamar ɗazu ka tsallake kaza to me ya hana daidai gurin da aka tsallake kai tambihi to shi za ke son wannan ulul ahlam din su zama a gaba yanda suna ankare da liman ta yanda da ya saba abin da yake shine ya kamata a yi su yi masa tambayi su nabbaha masa ta ba ta gane to shine hikimar waɗanda za su zama a tahun gaban nan musamman mutum uku hudu biyar da suke daidai santan liman su zama masu irin wannan sifa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba kowa ne zai zo ya bi ni ba kaga duk sahabbai ne amma ya ce liyalini ulul ahlami minkum wa minkum wan nuha aw kama qala sallallahu alaihi wasallam liyalini minkum ulul ahlami wan nuha ga hadisin ma ko sannan wa yastakhlifu minhum hikimar ulul ahlami wan nuha su zama a bayan liman ta uku shine dan shi liman ya khalifantar da wani halifa a cikin su idza hataja ila zalika idan ya buƙaci haka idan takamar ka tsayawa a sahun gaba to wani lokaci liman yana wayowa in ya samu matsala yana son a agaza masa wani ya canje shi to zai duba ina safaya taya ɗinsa zai waiwaya ne tunda ya san yana da safaya a wajen mutum hudu ko biyar a bayansa ai an ce dama ulul ahlami wal nuha su zama a bayan liman yana waiwayawa an yawa wuro ka kuma kai ka zo kai sai wa mutane ka lalata wa mutane sallah ko ana jawo mutum yana lokewa saboda kan yayi masa nauyi ba zai iya jawo to sai ka koma can gefe in liman yayi kuskure kai ba za ka iya tuna masa kai yanzu duk shekar duk dade wanda kai a tsawon gaba in za ka yi sallah sai an gaba irin ta limamin kake ba dan ba mako ya kai kake in zai jawo ka a matsayin khalifa noki Allah kai kake zuwa to yi amfanin ka a daidai wannan gurin ka ji hikima wajen guda uku ta waɗanda suke daidai santan liman su zamanto masu irin wannan sufa din ina ba an gane وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وزر الله صلى الله عليه وسلم يتي ليلني منكم أولو الأحلام والنهى كحديث النبي صلى الله عليه وسلم يتي للي أتشكنكم أسامو ما أبوتا الأحلام والنهى ما أبوتا هنكلي دا كمتي دا نسوها زمن توسوسكي بيدا ثم الذين يلونهم سنوى إن دبسكيتم وما تبيدسوا ثم الذين يلونهم سنوى إن دبسكي بيدسوا wa iyyakum wa hayshatil aswat a hirkunku da hayaniya irin ta kasuwa kasuwa ce kowa da kowa amma san wajen Allah an zo wajen Allah cikin masallaci ya zama wanda za su kama kawon gaban kuma shi ma sai a kyale kamar hayaniyar kasuwa kowane kare da doki shi ma ya shiga kasuwa ba ba ba ba ba a tantancewa to dan haka sahun gaba lalle a samu ulul a'lami wallahi su zama sune abin nan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce to kaga kenan ashe sallah wata ibada ce mai tsari yanzu aka zo ya tafi a ce liman ya ce tsari ya fiye matsi ila ma wasu su dinga gudan masallacin su sai mutum ya zo ya san shiga sahun gaba lokacin ma na isa shi ma baka sha jin ana ta surutu ba saboda shi in ma ka shiga sahun gaba baka da hula sai kafa shi daga cikin abin da ya fahimta daga ulul ahlami wan nuha shine akwai hula ba yanda zaka ka ce wai kai ulul ahlami ne wan nuha kuma baka da hula da haka duk yanda kai shiga ko da irin shigan nan ka kai da babbar riga da kowa baka da hula zai kora ka baya sallah wata aba ce mai tsari kaga annabi cewa yayi bayan an zuba irin wa'annan ulul ahlami a daidai santan liman to wa'anda za su ci gaba da sawa daga dama da hagu wa'anda fa suke biye da wa'ancan ne yace summan ladina yalunahum sannan ba kaga kenan liman zai iya ga a wani da wani kai ko ma can baya kai da wani diye ya selecting din wa'anda za su zama a sahun gaba ba so ake a kore ka ba sai ka yi kokarin zama ɗan takara ulul alami walluha kai ma ba matsala kaga in ka cika ka zama kai ma kai ma ulul alami walluha an daina koraka amma sallah ya zama ba ta da tsari kowa ma sun zo shiga haka shi ma limanci zai ga mutum ba hula da da riga da gajiya in yi ruku kugun sai yana fitowa haka zai zo ya ja mutane sallah wanda a daidai ana idar da sallah za ka ce a zo gaisuwar surkan za a je sai ya je ya ko malum malam kuma haka ake ta yi wa sallah wannan awon kawara kowa zai zo kaf sai ya fada ya shiga gidan gaba kawai ja mutane sallah ba daidai ba ne kuskure ne na ba aids ake kallo ba duk da cewa daga cikin ulul ahlam ana sa rago to ai in ba in ka duba ai dole ka ɗebo masu shekaru su zama cikin ulul ahlam yanzu waye cikin su kamar dattawan nan duk da suke gurin waye zai zo maka nan gurin ba hula kai kan marra ka zo kanka ba hula to kaga ashe in ka yau ne saboda ana sanyi ta kako zai wahala cewa yawa wasu sai su dinga dattawa suke sa a tsawon gaba na ce to ai su ne za ga suke cika wannan kamalar su ne za a gansu suna da nutsuwa suna da kaza zai wahala a gansu su zo da irin shigar da kai kake yi ba ta ake sai dattawa ba amma ulul ahlam wayanda ake ganin ga su dai kaji hikimar sa su a daidai santan liman su koyi irin sallan liman da liman baya nan su ne limamai sannan na biyu idan liman ya yi kuskure su dama sun da ulul ahlami ne suna biye da sallah kan mutum kawai yana gangan jikinsa ce a nan amma wallahi zuciyarsa gaba ɗaya tana kasuwar sabon gari ko tana da wano yan hatsi saboda haka shi duk rafkanuwar da liman zai yi bai mata an yi rafkanuwar to kaga bai kamata ya zama a wannan ba sannan na uku in liman alwalarsa ta kare ko wata larura ta zo masa da ba zai iya karasa sallah bai jawo su to in an zuba su sannan sun mallazi ne yalunahum sun mallazi ne yalunahum masallaci ala gafata malam ba kasuwa bace shi yasa annabi a karshen hadisi yace wa iyyakum wa hayashatil aswaq a ku da hayaniya da rigingimu irin na kasuwa masallaci guri ne na nutsuwa guri ne na ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi hadisi na 432 wa ana anas ibn malik radiyallahu anhu qala an karbo daga anas dan malik Allah ya dade shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yuhibbu yana so an yaliyil muhajiruna ka gani ko muhajiruna su zama su suke biye da shi wal ansar da al ansar li ya'khudhu anhu dan su koya daga gare shi yana kan haka ya ga almuhajiruna da al'ansar su ne a bayansu in zai sallah. Wannan hadisin shi ma Imam Ahmad ya fitar da shi a mujalladi na uku, hadisi na ɗari da kuma hadisi na ɗari da tasa'in da tara. Da kuma Ibn Maja hadisi na ɗari tara da saba'in da bakwai, Imam Nasa'i fil Kubra hadisi na dubu bakwai da ɗari uku da sha ɗaya. Da ɗari takwas kai dubu takwas da ɗari uku da sha ɗaya. wa amma sibiyan to amma game da yara ba ware da anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo an samu hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu yaj'aluhum khalfar rijal cewa wai su kananan yara annabi yana sa su a bayan maza manya lakin la yasihu sai dai hadisin bai inganta ba hadisin da aka ce annabi yana tsuntsunce yan kananan yara ya tura su can bayan sahun manyan mutane to wannan hadisin bai inganta ba hadisi ne wanda Imam Ahmad ya fitar da shi a mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da arba'in da hudu da Imam Abu Dawud a hadisi na ɗari shida da saba'in da bakwai da isnadin ba'if da isnadi mai rauni. Wa haisu in na jitima'a sibiyan fi mahallin wahid a lokacin da haɗuwar ƙananan yara a guri ɗaya mazannatun littashwisha akwai zato mai ƙarfi na samun tashwishi wato za su dinga shigo da ɗauke hankali walla'ib da wasa za su dinga ɗauke hankalin masallata za su dinga wasa in suka haɗu a guri guda istahsana ibn Uthaymeen shi yasa a Sheikh Muhammad ibn Uthaymeen yace yana da kyau idkhalahum bainar rijal a shigar da su tsakankanin manyan mutane li yahsul al khushu dan a samu cikakkiyar nutsuwa a sallah khushu'i a sallah wa tumanina a samu cikakkiyar nutsuwa cikin salata a cikin sallah kenan in yara sun shigo kar a ce duk su koma baya su sahu sai ga ana sallah wani ya muntun wani wani ya tsalla da ihu wani suka je dum ya dima ma wani dundu sai zaka dinga jin abun nan to sai a dan rarraba saka sai a dauki wannan a sashi ga wasu manyan mutane a sashi a tsakiyar su wannan kuma a tsatsar masu kaga bayan da za yi mutsuli dan uwansa ko wani wasa duk inda ya zuya zai ga wani babba ne a kusa da shi to wannan zai sa ba za su kawo tashwishi ba ba za su yi wasa a sallah wannan magana ka koma cikin asharhul mumti mujalladi na hudu shafi na 391 salatul ma'mum idza taqaddama ala al-imam ina hukuncin sallan mamutin da ya sha gaban liman wannan matsala ma ana yawan tambaya ga inda liman yake to waɗanda suke sallah a can gaban liman ina hukuncin sallar su a ƙa'ida kenan mamu yana bayan liman to sai kuma ga liman a gaba sai kuma aka samu wasu mamu din su kuma a can gaba da liman to sai ma da yake cewa salatul mamu ina hukuncin sallar mamu idza taqaddama ala al-imam in ya sha gaban liman qala al-musalli abu al-hasan al-shadhili yace wa tasihhu salatul ma'mum sallar mamu tana inganta idza taqaddama ala al-imam in ya sha gaban liman lakinnahu yukrahu sai dai an karhanta yin haka idza kana li ghairi daruratin idan babu wata larura to wannan mas'ala ta mutum ya sha gaban liman a matsayinsa na mamu ikhtalafa ulama malamai sun yi sabani fi hukumi salatil mamuni game da hukuncin sallar mamu amamal imam a gaban liman ala kaulaini sun yi saɓani akan zantuttuka guda biyu alƙaulul awwal ƙauli na farko annaha batila akwai malaman da suka ce duk mamu din da ya sha gaban liman sallar ba ce ba ko dai ya koma bayan liman domin sun ce duk hadisan da suka zo sai dai ka ji mamu ko a bayan liman ko in shi shi kadai ne a daman liman amma babu maganar gaban liman duk wanda ya salla a gaban liman to wannan kaulin na wasu malaman suka ce sallar ta faci wa huwa mazhabu abi hanifa kuma wannan mazhaba ce ta imamu abu hanifa wa zahiriya sannan mazhaban zahiriya su ma wannan shine ra'ayinsu wa qaulin lishafi'iyya sannan akwai wani ra'ayin na imamu shafi'i wa qaulin lishafi'i da kuma wani ra'ayin na imamu shafi'i fil jadid a sabuwar fatawarsa shi ma dan yana da fatawa guda biyu akwai imamu shafi'i fil qadim game da wannan matsala akwai kuma al jadid sabuwar fatawarsa ta karshe ta daga baya da yayi shi ma ya tafi akan cewa mamutsin da ya sha gaban liman yayi sallah to ba shi da sallah wa huwa al-mashhur min madhhab Ahmad kuma wannan shine ra'ayi mafi shahara a mazhabar Imam Ahmad bin Hanbal a koma cikin al-mabsut na sarkafi mujalladi na ɗaya shafi na arba'in da biyu da kuma bada'i'us sana'i na kasani shi ma a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da hamsin da takwas da kuma muhalla ta ibn hazmin mujalladi na hudu shafi na sittin da shida da kuma al'um littafi na na imamu shafi'i mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da sittin da tara da kuma al-muhazzab na shirazi ka duba shafi na ɗari da kuma al-majmu na Imam Nawawi mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da hamsin da shida da kuma al-mughni na Ibn Qudama mujalladi na biyu shafi na ashirin da shida da kuma al-insaf na Mardawi mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da tamanin da kuma al-furu na Ibn al-Muflih mujalladi na biyu shafi na ɗari shafi na ashirin da uku duk za ka ga wannan magana da malam ya kawo cewa akwai malaman da suka ce shan gaban liman sallah ta ɓaci. wattadallu to menene hujjar waɗannan malamai da suka ce idan mamu ya shiga gaban liman yayi sallah a haka sallarsa ta baci sun kafa hujja bi annan nususa shar'iyya sun ce nassosi na shari'a da hadisai da ayoyi ta dullu ko kuma ka koma cikin hadisai ta dullu suna nuni ala anna makanal mamum cewa gurin tsayuwar mamu ya kunu khalfal imam yana zamantowa ne a bayan liman fi hali ta'addudil mamumina a lokacin da mamudin suka zama suna da yawa to sai su zama a bayan liman liman yana gaba duk wanda yana amsa sunan mamu to shi kuma yana bayan liman wa yaminul imam sannan gurin tsayuwar mamu ta biyu shine daman liman fi halin firadil mamum a lokacin da mamu ya zama shi shi kadai idan ya wuce mutum daya to gurbin gurin tsayuwarsu shine bayan liman idan kuma shi shi kaɗai ne mamun gurin tsayuwarsa daman liman wala mawqifa lil mamumi amamal imam babu wani gurin tsayuwar mamu a gaban liman wala yasarihi ba wajen tsayuwar mamu a hagun din liman babu muna fahimta walidhalika suka ce dan haka ne addalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam mawqif ibn abbas min al-yasar shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza gurin tsayuwar abdullahi dan abbas daga hagunsa ila al-yamin ya dawo da shi dama da shi fa adarahu ya kewayo da shi min wara'i zahrihi ta bayansa bai biyo da shi ta gabansa ba dan babu wani a gaban liman sai kewayo da shi ta bayansa lokacin da ya tsaya a hagu da annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya kamo Abdullahi dan Abbas ya kewayo da shi ta bayansa ya dawo da shi dama fadalla zalika wannan sai ya nuna ala ala anna yasara al-imam wannan sai ya nuna ashe hagun liman au qaddamahu ko gaban liman laysa makanan liwuqufil mamum ba gurin tsayuwar mamu bane gaban liman ko hagun liman ba gurin tsayuwar mamu bane inji wa'annan su imamu shafi imamu abu hanifa imamu ahmad da kuma zahiriya wa min hadhihi nusus ma yali daga nassosin da suka kawo ga su kamar haka hadisi na farko an ibn abbas radiyallahu an qal an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yace bittu inda khalati maimuna abdullahi dan abbas yace na kwana wata rana a gidan yar uwar mahaifiyata innata kenan maimuna wa nabi sallallahu alaihi wasallam indaha kuma a ranar annabi yana gidanta fi tilkan laila a wannan daren fatawadda'a sai manzon Allah yayi alwala thumma qama yusalli ya tashi cikin dare yana sallah fa qumtu abdullahi dan abbas yace ni ma sai na tashi ala yasarihi da nayo alwala sai na zo na tsaya a hagu da shi fa akhazani sai manzon Allah ya kamo ni faja'alani an yaminihi sai sa na daman sa ashe da mamu yana da gurbi a hagun din liman da annabi ya kyala abdullahi dan abbas da inda ya tsaya an gane wannan kaulin nasu a koma hadisin muttafaqun alayhi hadisin imam al-bukhari hadisi na 666 muslim hadisi na 763 qala al-baihaqi imam al-baihaqi sai ce wa fihi a cikin wannan hadisin da muka karanta kadilalati kamar dalili ne ala man ilmamuni akan hana mamu min taqaddumi ala al-imam akan shan gaban liman haiku a darahu inda annabu da ya tashi kewayo da abdullahi dan abbas ma sai ya kewayo da shi min khalfihi ta bayansa walam ya durhu min bayni yadayhi bai kewayo da shi ta gabansa ba an gane ka koma cikin as-sunan as-sunan al-kubra na imam al-baihaqi mujalladi na uku shafi na 99 hujjar ta biyu hadithu ubadah bin al-walid ibn ubadah bin al-samit qala yati ataina jabiran ya ce mun zo wajen jabir ya alibin abdullah yana nufin jabir dan abdullah ƙala ya ce sirtu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam sai jabir yake ba su labari ya ce na yi tafiya tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam fi gazwatin a wani yaƙi maqama sai manzon allah ya tashi salli yana sallah wa kanat alayya burdatan to ni kuma ina da wani gwado ko wani bargo ko mayafi zahabtu ukhalifa baina tarafaihi to shi kenan da ni wannan mayafin sai na sai na yi kokarin in saba tsakanin gefofinsa shi mayafin in daure shi a wuya falam tablughuli sai ya zama bai tsayinsa bai kai min ba yace da na tashi zan sallah sai na tashi na ce to bari in dauki wannan mayafin nawa in in daura shi in saba tsakanin gefofinsa in daure shi a wuya to da nayi hakan sai na ga ba zai kai ba wa kana laha zabazib amma kuma shi mayafin yana da beza shi ne zabazib yana da beza irin gezar tufafi din nan fanakastu ha yace sai na warware ta dan ya dan ta ƙara tsawo sai na warware ta thumma khalabtu baina tarafaihi sannan sai na saba tsakanin gefofin wannan mayafin thumma tawaqastu sannan sai na daure tawaqastu alaiha sannan sai na daure shi a wuya kamar irin lage din nan da ya haka ya saba mayafin sai ya ɗaure shi a wuyansa haka. La tasqutu dan kada ya faɗi. Thumma ji'tu sannan sai na maza na zo hatta qumtu an ya tsare Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban tsaya ko ina ba wato sai a hagun din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hagu da manzon Allah sai na tsaya ana. Ba akhadha bi yadi manzon Allah sai kama hannuna fa'adara ni sai kewayo da ni hatta a kama ni an yamini har sai da ya tsaye da ni a dama da shi. To muna cikin sallah yanzu kaga su su biyu kenan daga jabir sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Suna cikin sallah yace fa ja a jabbaru bin sakhari sai ga jabbaru bin sakhar shi kuma ya zo hatta kama an ya tsarihi shi kuma sai ya tsaya a hagu da annabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kuma ina dama da annabi sallallahu alaihi wasallam. fa akhadana bi yadayhi jami'a sai manzo Allah ya kama mu da hannayensa masu albarka guda biyu hatta aqamana khalfahu har ya tsaye da mu a bayansa qala jabir yace waja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yarmuqani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta kallo na ta gefen ido an fahimta yana ta kallo na wa ana la ashkuru ni ban sani ba thumma thumma fa'intu bihi daga baya kawai sai na lura da shi kaman kallo na yake fa ashara ilayya an attazira biha sai manzon Allah ya kalli irin yadda nayi yan dabaru nayi kulle kulle na daura wannan mayafin sai manzon Allah ya mun ishara cewa in yi farjalle da shi in daura shi kaman zani ma'ana in kwanto shi daga wuya na in mai da shi in daura shi kamar zani falamma faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya idar da sallah qala sai ya ce da ni ya jabir ya kai jabir qala jabir ya ce qultu sai na ce labbaika ya rasulullah na amsa kiranka ya ma'aikin Allah qala sai manzo Allah ya ce idza kana wasi'an idan mayafinka yana da yalwa yana da fadi fa khalif baina tarafai to shine sai ka saba tsakanin gefofinsa ka daura shi a wuya wa idza kana dayyiqa amma idan kuntatacce ne mayafinka bai da girma fashdud ala hikwika to ka daura shi a kugunka ko kwankwasanka ka daura shi kamar zani an fahimta wannan kaga shi ma yana cikin hujjojin da suka kawo kaga annabi sallallahu alaihi wasallam duk da ɗaya ya tsaya a dama ɗaya ya tsaya a hagu duk sai ya mai da su inda ya kamata su tsaya hadisi na uku shine hadisi abi hadisu abi huraira radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce innama ju'ila al-imam li yu'tamma bihi sun kafa hujja da wannan hadisin cewa shi fa liman an sa muku shine dan ku koyi da shi duk abin da yake yi to kana tangaban sa ya zaka ka san me yake yi yanzu duk wanda yake san gaban liman ya zai ya san liman me yayi kuma shi liman din nan an sa shi dan kai koyi da shi kaga zaka samu dama koyi da shi ne kana bayan sa sai kana bayan sa ne zaka san yayi ruku'u kai in ya dago ka dago al hadith wa qad sabaqa wannan hadithin ya gabata hujjar su ta hudu qalu suka ce innahu yahtaju idza salla amama al imam shi ma mu idan ya yi sallah a gaban liman to zai dinga buƙatuwa ila liltifat zuwa waiwayowa ila wara'ihi zuwa bayansa likai ya kata bihi dan ya dinga koyi da liman kaddara kila yayi hujja ya ce to ai lasifika ce yana ji sai aka ɗauke wuta kuma ya zama da limamin muryarsa baya iya ɗaga ta kaga zai dinga kokarin waiwayowa baya dan ya ga an yi ruku ko ai ko ba ai ba an ɗago ko ba a ɗago ba ko waliltifatu fi salati mamnu'un waiwaye a sallah kuma an hana idan mamu ya ce ta gaban liman zai bi liman to ba zai dinga sa zai dinga kokarin waiwayowa dan ya ga a wani matsayi liman yake to kuma wannan waiwayen an hana shi a sallah hujjatu ta biyar suka ce anna zalika lam yunqal anin nabi sallallahu alaihi wasallam tsayawa a can gaban liman abin shi sallah ba a ruwaito wannan magana ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falam ya siha bai inganta ba kama lau sallafi baitihi bi salatil imam kamar yadda mutumin da ya yi sallah a gidansa yana koyi da liman shi ma wannan bai inganta ba bai tabbata ba ma'ana shan gaban liman mamu ya sha gaban liman wannan ba a ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin halaccin haka ba kamar yadda wanda yake sallah daga kofar gida yana bin liman ko daga cikin gida tana bin liman shi ma bai ba a ruwaito hakan daga annabi sallallahu alaihi wasallam to waɗannan su ne baje kolin hujjojin waɗanda suka ce shan gaban liman sallah ta faci ga dalilan su alƙaulun tsani daɗin karatu kenan sai kuma mazhabi wato ƙaunin malamai na biyu maganar malamai ta biyu su kuma sai suka ce annaha sahihatun shan gaban liman sallah ta inganta ma'al karaha amma akwai karhanci min gairi zaruratin in babu wata larura in ba larurar da ta sa ka sha gaban liman ka bi shi sallah to sallar ka tayi amma ka sani ka aikata abin ki kayi makaroni wa huwa mazhabu malik wannan ita ce mazhabar imamu malik wa qawlun lishafi'i fil qadim kuma wannan kauli ne na imamu shafi'i a tsohuwar fatawarsa ورواية ورواية عن أحمد هو رواية عن أحمد كما وانا وتر رواية da aka samu daga Imam Ahmad kenan Imam Malik da kuma wata daga cikin fatawar Imam Shafi'i da kuma wata daga cikin ruwayoyin Imam Ahmad sun ce shan gaban liman sallah tayi amma akwai karhanci a koma cikin Muktasar Khalil Ibn Ishaq a shafi na 40 da kuma Hashiyatu Dasuki mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da talatin da ɗaya da kuma kifayatu ɗalibin rabbani sharhi ne na risala ta abi zaidin al-qirawani na ta abil hasan mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da tamanin da biyar da kuma al-muhazzab na shirazi shafi na ɗari da kuma al-majmu'u na Imam Nawawi mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da hamsin da shida da almuguni na Ibn Qudama mujalladi na biyu shafi na ashirin da uku da kuma alfuru na Ibn al-Muflih mujalladi na biyu shafi na ashirin da uku da kuma al-Insaf na Mardawi mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da tamanin za a ga wannan tattaunawa da malamai suka yi. wa hujjatuhum hujjar wa'annan su kuma malaman da suka ce sallah ta yi annan nususa suka ce domin nassosin tadullu ala annal arda suka ce ai akwai nassosin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suka nuna annal arda ita kasa kulluha makanu lis-sala kasa ko ina gurin sallah ne illa ma khassahu an-nass bil man'i sai fa inda nassi ya keɓance ya hana yin sallah a wannan gurin amma in banda inda nassi ya ware ya ce banda nan ko ina in mutum ya yi sallah sallah ta yi walam ya ati nafsun suka ce kuma ba a samu wani nassi ko wani dalili ba yamna'u da ya hana min salati yin sallah fi ayyi jihatin a kowace fuska min jihatil imamil arba daga jahohin nan na liman guda hudu ba wani nassi da ya ce lallai sai iya bayan liman ko damansa ba za ya hagunsa ba ba za ya a gabansa ba suka ce babu wani dalili da ya nuna haka wala ya hillu an yumna a ahadun min salati kuma baya halatta a hana wani yayi sallah fi mawdi'in a wani wuri illa mawdi'an ja an-nasu bil man'i sai fa gurin da nassi ya zo da hani cewa ba a sallah a wannan gurin min salati fi na yin sallah a cikin sa wa min an-nusus allati tadullu daga cikin nassosin da suka nuna annal arda kullaha ƙasa duk annal arda kulluha ƙasa dukkanta makanun lissalati wurin sallah ce ma ya liga su kamar haka na farko an jabir bin abdullah suka ce akwai hadisin jabir dan abdullah Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace uqitu khamsan an bani wasu abubuwa guda biyar lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli ba a bawa wani cikin annabawa ba da suka gabace ni nusirtu bir ru'bi masirata shahr abu na farko manzo Allah ce an taimake ni da firgita makiya tafiyar wata guda waju'ila li al-ardu masjidan wa tahura an sanya ƙasa ta zama mun masallaci gurin sallah kuma gurin tsarki fa ayyuma rajulin min ummati adarakathu salat duk mutumin da sallah ta riske shi a cikin al'ummata a wani guri falyusalli ya sallaci sallarsa wa uhillan liyal ghanaim an halatta min cin ganima wa kana nabiyu sannan daga cikin abin da aka bani banda sauran annabawa kowane annabi ya kasance yub'athu ana aika shi ila qaumihi zuwa ga al'ummarsa khassatan kadai wa buqistu ni kuma an aiko ni ilan nasi kafatan zuwa ga mutane baki daya sannan daga cikin abu na biyar da aka ban ba ba sauran annabawa ba wa utitu shafa'a an bani ceto mafi girma wanda duk annabawa aka je wajen suka ce ba za su iya ba to ni an bani wannan ceton shine shafa'atul kubra wannan hadisi imam bukhari ya rawaito shi hadisi na 335 imam muslim hadisi na 521 والشاهد محل الشاهد دي قوله فتن توجه إلى لي الأرض مسجدا وطهورا أن سن يكسا تزمم مسلاتي كما قرن تركي دليل سنبي سكتي أن الصلاة قدام الإمام yin sallah a gaban liman la yumna'u la yamna'u liktida'u bihi wannan ai baya hana yin koyi da liman fa ashbaha man khalfahu dan haka yayi kama da wanda ya bi liman a bayansa dan mutum yana can gaban liman baya hana iya bin liman in liman yayi ruku musamman yanzu tun daga las diga zaka ji an tafi ruku zaka ji an dago zaka tafi an zaka ji an tafi sujada zaka ji an dago zaka ji ana zaman tahiya zaka ji sallama to ai kai ma daidai kake kayi kama da wanda yake bin liman ta baya yana kallon duk abin da ake yi ina fata an gane dalilin su na uku suka ce annahu lam ya'ti nassun su ma suka ce ba wani nassi da ya zo bil man'i da ya hana min salati yin sallah amama al-imam a gaban liman ba wani hadisi ingantacce da yace kar ai sallah a gaban liman kun je yanda suke karabciyar hujjoji ko lakin sai dai ujiba za a ba su amsa alastidlanihim akan dalilin da suka kafa bi adamin nassi na cewa babu nassi almani'i da ya hana annal jihata annal jihati hakika jihohin nan guda hudu gabas yamma kudu da arewa bin nisbati ila imam arba'un su jihohin nan dangane da shi liman to jihohi ne guda hudu amam akwai gaban liman wakal akwai bayan liman wa yamin akwai daman liman wa yasar akwai hagun liman ba su ne jihatul arba ba su ne jihohi guda hudu wa anna shari'a kuma shari'a nassa ta nassanta anna ala annal khalfa suka ce ai shari'a ta nassanta cewa bayan liman mawqifil mamumi mamumina nan ne gurin tsayuwar mamu annal khalfa cewa wato bayan liman mawqiful mamumina nan ne gurin tsayuwar mamu idza kanu adadan in suna da yawa wal yaminu dama da liman mawqiful mamumi gurin tsayuwar mamu ne idza kana fardahin shi kadai ne wala mawqifa fi amamin wala yasarin ba wani guri da nassi ya zo cewa mamu ya tsaya a gaban liman ko a hagun liman walizalika dan haka ne ma suka ce lamma wa qafa bunu abbasin an ya tarihi sallallahu alaihi wasallam lokacin da abdullahi dan abbas ya tsaya a hagu da annabi sallallahu alaihi wasallam wa laysa bi mawqifi raddihi ila wa laysa bi mawqifin ba gurin tsayuwarsa bane nan raddahu sai manzon Allah ya dawo da abdullahi dan abbas ila al mawqifi zuwa gurin da ya kamata ya tsaya a sahihi ingantacce wa huwa al ayman shine dama ma'ana wayancan malaman farko ne sai suka sake tsallakowa cikin dalilan malamai na biyu suka ce wannan ba ku da hujja a nan shine suka mai musu da martani na fata ana biye da ni Allah ya sa karatun kuna kuna bin ta gaba gaba fa idza ki fa in qila in an ce in nabna abbasin Abdullahi dan Abbas kada auqa a juz'an min salatihi to ai ya riga yayi wani bangare na sallarsa fi yasarin nabi sallallahu alaihi wasallam a hagun annabi sallallahu alaihi wasallam ujiba sai a bada amsa an wani ya kawo wa annan shubhar bi anna zalika huwa bi anna zalika kana ai hakan ya kasance ne wa huwa la ya'rifu al-mawqif as-sahih lokacin shi Abdullahi dan Abbas bai san ina ne gurin tsayuwarsa ingantacce ba huwa ma'azurun dan haka a wannan yan tsayuwar da ya ta hagu kan amai da shi dama an masa uzuri saboda rashin sani da ya san a dama ake tsaya zai tsaya a hagu to wannan ɗan rashin sanin da ya sa ya tsaya a hagu ɗan wasu sakanni ko wani abin nan kan annabi ya mai da shi dama to wannan an yi masa uzuri wa hadha huwa alladhi ikhtarahu shaykhul islam ibn taymiya wannan ita ce kuma shine ra'ayin da shaykhul islam ibn taymiya ya zaba qala rahimahullah shaykhul islam yace Allah ya masa rahama inna salata amama al-imam shaykhul islam yace yin sallah a sha gaban liman tasihhu tana inganta ma'al uzuri amma tare da uzuri duna gairihi banda wanda ba shi da uzuri to kaji kuma wata matsala yin sallah a gaban liman za ta iya zama ingantacciya inda uzuri kar ya zama kawai wurin zaman ku ne nan ku ba ku tashi da haka daga in nan kuke bin liman a'a wani uzuri ne yasa ba ku bin bayan liman kuke tsayawa a gaban liman ina fata an gane misla sai ce ga misali idza kana zahmatan in ya zama gurin an cika bayan liman ba masaka sun ke ba gurin da zaka iya tsayawa a bayan liman duk ka zo kaga da an cika ko ina a bayan liman an samu cunkoso ko masallaci ya cika ta ko haraba duk ta cika kuma gefe kwata gefe kwata ko hanya ko titi ba yanda za a iya sallah sai dole sai dai gaban liman sai ka zo kai sallah a gaban liman wannan kai kana da uzuri ba komai falam yumkinhu falam yumkinhu an yusallil an yusalli aljum'ata ta yanda ba zai iya yiwuwa ba ya sallaci sallar juma'a awul janaza ko sallar gawa illa quddamal imam sai fa a gaban liman saboda an cika ta ko ina to fa salatuhu quddamal imam to yin sallarsa a gaban liman khairun lahu shi ya fi alheri a gare shi min tarki ilis salati da ya bar sallar kar ya ce to tunda dai an ce ba a shan gaban liman ni na rasa inda zan tsaya to shikenan kawai barin hakura da sallar juma'a yana ji ana sallar juma'a yace tunda babu guri sai gaban liman kuma an ce ba a sallah a gaban liman shi bari ya tsaya kawai ko kuma gagawa za a yi sallar yana kallo duk an cika ko ina ba a wajen tsayawa sai gaban liman kuma gashi an ce wasu malaman sun ce ba a tsayawa a gaban liman bari kawai ya koma gefe yana kallo ana sallar gawa to sai malam ya ce a'a shi yana da uzuri tunda ko ina ya cika zai iya yin sallar juma'a ko sallar gawa a gaban liman ya fi alheri sama da yake yin sallar. Wa amma ƙaunu ɗa'ifatin min ulama amma maganar wasu cikin malamai wa huwa ƙaunun fi mazhabi Ahmad wa gairi. To wannan wani ƙauli ne wato wa hadha ƙaunu ɗa'ifatin min ulama kai. Shekul Islam yake cewa wannan kuma wani ƙauli ne na wata jama'a cikin malamai wa huwa ƙaunun fi mazhabi Ahmad wa gairi. kuma kauli ne wanda ya zo a mazhabar Imam Ahmad da waninsa wa huwa a'dalul aqwal kuma a cikin maganganun malamai wannan ita tafi zama tsakatsakiya ya halatta kai sallah a gaban liman in akwai uzuri ina ba ta gane in ba uzuri asali shine ka zama a bayan liman sai ma yace wannan shine kauli tsakatsaki wa arjahiha kuma shine kauli ko wa arjahuha shine kauli mafi rinjayi ta fuskar dalili wa zalika abin da yasa haka li anna tarka taqadduma ala al-imam gayatuhu an yakuna wajiban domin anna tarka taqaddumi domin rashin shan gaban liman alal wato anna tarka taqaddumi ala al-imam wato barin shan gaban liman gayatuhu makurarsa an ya kura wajiban a ce wajibi ne min wajibatis sala daga wajibabbun sallah fil jama'ati in a sallar jam'i ne wal wajibatu kulluha su ko wajibat ma'ana tsayuwa an hana tsayuwa a ba a gaban liman karkarin abin da za a ce wajibi ne ma mu kar ya tsaya a gaban liman ina fata an gane to sai malai yake cewa wal wajibatu su kuma wajibai kullu a dukkan wani wajibi da ka sani a sallah tasqutu zai iya saraya ya faɗi bil ajazi in an kasa yin sa wa in kana wajiba fi asli salah ko da ko wannan abun wajibi ne a asalin sallah ko kuma ko da tsayuwa a bayan liman wajibi ne a asalin sallah fal wajibu to inda wajibcin yake fil jama'ati a cikin sallar jam'i ne aula bis suqut kuma shine ya fi cancanta ya tsaraya sama da karasa jam'in sai ka zo ka tarar duk ko ina ya cika ba inda za ka yi sallah sai a gaban liman asali karkari a ce wajibi ne ka zama ka bugu liman sallah a baya to kila in ka bi shi ta gaba za a ce ka ka ka tsariyar da wajibi to shi kuma wajibi yana iya tsaraya in an kasa yin sa tunda kai ka kasa yin sa ka rasa gurin da zaka tsaya a bayan liman sai ka tsaya a gaban liman shikenan ba komai ya fi ka tsaya ka bin jam'i saboda babu wani guri da za ka tsaya a bayan liman an ce lokaci ya yi amma ina ta son mu samu gaba tsayawa ya ce wali hada ya kudu anil musalli don haka ne yakan saraya akan mai sallah ma ya ajizu anhu abin da mai sallah ya kasa to wannan abin ya saraya a kansa minal qiyam na tsayuwa a ba ka ganin tsayuwa a sallah wajiba ce amma in mutum ba shi da lafiya ba zai iya ba ka ce ya zauna ka faɗi a kansa ko wal qira'ati da karatu shi ma yana tsaraya akan mutum duk da karatu wajibi ne yanzu kana bin liman an ce ka zo kai karatun fatiha sai ka zo ka same shi yayi karatun fatiha yayi sura yayi ruku ka kai karatu ya faɗa kanka kawai za ka yi kabbara ka bi shi ka kai tafi ruku wal libas haka sanya tufafi a sallah kaga shi ma wannan wajibi ne wa tahara da tsarki wa gairi zalika da wannan haka amma dukkaninsu in mutum ya kasa yin su to wannan wajibcin ya saraya a kansa wa ammal jama'a amma ita sallar jam'i fa innahu yajlisu fil autari ai akan samu mutum ya zauna a wuciri a sallarsa li mutaba'atil imam saboda bin liman misali ka zo ka tara liman yayi raka'a daya ko sai ka bi shi a raka'a ta biyu in ya kawo ta biyu zaka yi me liman zai yi me zai zauna ya ta giya to kai lokacin da ka zauna tare da liman kuke ta giya kai a raka ta nawa kake ta ɗaya ce amma yanzu gashi kai ma dole ka zauna a gurin da kai a gurin ka inda kai kaɗai kake sallah ba gurin zama bane ina fata an gane walau fa'ala zalika mufridan mufradan da mutum zai haka shi shi kadai a cikin sallah ya zauna a raka'a ta farko amdan da gangan badalar salatu sallar ta ɓaci wa in adarakahu sajidan haka idan mutum ya zo ya riski liman a sujada au qa'idan ko a ko a qa'idan a zaune kabbara kaga kabbara zai yi wasa da shi ma ya tafi sujada wal maqsudu huna abinda dai ake nufi anan annal jama'ata tuf'alu ita fa jam'i sallar jam'i ana yin ta ne bi hasabil imkan gwargwadon hali gwargwadon yadda zai yi da haka cikin jam'i ka zo zaka bi liman sai ka tarar duk guri ya cika baya ba guri sai dai gaban liman to sai ka zo kai shimfiɗa da duman ka ko abin sallah ka kasal kai sallah a bayan a gaban liman wannan kana da uzuri babu komai fa idza kana al-mamum la yumkinuhu al-itimam dan haka idan mamu ya kasance ba zai iya samun bin liman ba la yumkinuhu al-itimamu bi imamihi ba zai iya koyi da limaminsa ba illa qaddamahu sai dai a gaban ba guri sai dai ya sha gaban limamin kana gayata ma fi hadal bab karshen abin da zaka yi masa hukunci a wannan babun annahu qad taraka al-mawqifa haqiqa ya bar gurin tsayawa inda ya kamata ya tsaya li ajalin jama'ati saboda sallar jami'i wa hadha aqaffu to wannan ko shine yafi sassauci min gairihi sama da waninsa wa mithlu hadha misalin irin wannan annahu manhiyun an salah khalfa saffi wahdahu ai kaga akwai misalin irin wannan hukuncin an hana yin sallah mutum ya sallah a bayan sahu shi shi kadai mutum ya ware shi kadai a sahu ba wani tare da shi ya sallah a bayan sahu walam ya daƙil jama'a amma kaga mutum ba zai bar jam'i ba kuma in ya zama ka zo ka tara kai kadai ne a bayan sahu duk sahu gaban ya cika kaga mutum ba zai bar sallar jam'i ba to to na tsallake wani abu ko falau lam yajid man yusafahu wa lam yajzib ahadan yusalli ma'ahu sallawa hadahu khalfa saf wa lam yada'il jama'a yawa shine cikon karatun yake cewa kaga ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum as-salatu liman faridin khalfa saf mutum ya ware shi kadai ya sallah a bayan sahu to sai malai yake cewa falau lam yajid man yusafahu idan mutum ya shigo masallaci bai samu wanda za su yi sahu da shi ba walan yajzib ahadan kuma bai jawo wani daga sahun gaba yusalli ma'ahu su sallah tare da shi ba sallah wahadahu khalfa saf haka zai sallata shi kadai a bayan sahu walan ya da'il jama'a ba zai bar sallar jam'i saboda shi shi kadai bane tare da cewa an hana yin sallah mutum shi kadai ya tsaya a bayan sahu sai ya zama bai samu wanda za su yi tare ba kuma shi bai jawo na gaba zan su zama su sun biyu ba to amma duk da haka zai sallar shi kadai a bayan sahu ba zai bari jam'i ya kubuce shi ba ya kubuce masa ba kama misalin irin waccan matsala ce malam sai kawo mana irin wannan sai ce kama annal mar'ata kamar yadda ita ma mace idza lam tajid imra'atan in bata samu wata mace to safu ha da za su yi sahu tare da ita ba fa innaha taqifu wahdaha za ta tsaya ita kadai ne khalfa safi a bayan sahu bittifaqil a'imma wannan duk malamai sun hada akan haka wa huwa innama umira bil musafati ma al imkan domin kawai an yi umarni da lalle a samu daidaituwar sahu ma al imkan tare da iyawa in an samu ikon haka la indal ajiz al masafa ba fa inda mutum ya kasa daidaita sahu da wani masani da ba wani shi shi kadai ne wallahu a'lam Allah shine masani wannan duk maganar malam ya dauko ta cikin majmu'ul fatawa na Sheikhul Islam a mujalladi na 23 shafi na 248 insha Allah za mu ci gaba da wannan matsala a darasin mu na gaba insha Allah kamar abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين